yau alhamis 20 ga watan muharram hijira tana da 1444 wanda ya dace da 18 ga watan 8 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin jikin malikiya a littafin muktasar khalil ko? aha muna cikin babun nika a wani gaba kenan?
وهل يمنعه na'am وإن علم الأب وإن علم الأب بثيوبتها كو muna magana a kan aure da aka ɗaura bayan an yi auren sai aka samu matsala na aiki ta ɓangaren mijin ko aka samu matsala na aiki ta ɓangaren macen muka ce in an samu matsalan kafin a yi kwanan aure akwai wasu aibobi wanda shari'a ta irga kamar guda goma sha uku wanda kowanne ko ba a yi da sharaɗin babu shi ba sai da aka yi auren ya bayyana tana da wannan aibin ko ya bayyana shi mijin yana da wannan aibin to mai lafiyan yana da zafi ko ba a yi da sharaɗin ba ta da kaza ba aibobin shine kaman hauka kaman kuturta kaman ciwon baras wanda sun yi tarayya a kai kenan akwai kuma ciwon ainihin innini ko majibubi da sauransu ta bangaren mijin akwai kuma ainihin ta bangaren matar irin su arratuku irin su al'ibda da sauransu ba to wa'annan aibobin idan mutum ya auri mace ba a gaya mar tana da matsala kaza ba sai ya samu tana da ɗaya daga cikin wa'annan matsalolin yana da daman ya ce bai yadda ba ya yi raji hakanan in shi ne ma yake da irin matsalan da ainihin namiji yake samu wanda shari'a ta yadda ko kuma matsalan da suke tarayya tsakanin mijin da matar ba a gaya mata ba sai da aka yi auren daga baya ta ga matsalan ta ce bata yadda ba tana da damar raddi a raba auren sannan wajen raddin za mu kula da an yi raddin kafin a yi kwanan aure ne ko bayan an yi kwanan aure ne duk darasi zai zo a gaba hukuncin yadda za a yi in kafin kwanan aure ne za a yi kaza in bayan kwanan aure ne kaza sannan akwai abubuwan da muka ce in an yi da sharaɗin ba su sai aka same ta tana da shi ko aka same shi yana da shi shi ma ainihin za a iya rabi amma in ba a yi da wannan sharaɗin ba ko mutum ya samu tana da shi ba shi da magana in baya son wa'in abubuwan sai dai lokacin ɗaurin auren a gindaya ban da kaza ban da kaza ba ta da shi ba ta da shi to in tana da shi za ka iya rabi sannan muka ce ban da saɓanin zato saɓanin zato kuma akwai abubuwan da kai a zatonka ita mai abu kaza ce sai ya saba wa ainihin zaton naka to wannan ba zai aiki ba saɓanin zato baya aiki sabanin zato mafi yawa yana karewa a sifa ne kai a zatonka ka zo ka auri yar gidan nan ka nuna kana neman aure a gidan nan sai aka ce akwai yarinya a gidan akwai yar gidan ce yar gidan ce aka ce ai ma ɗaya ne da cikin yayan gidan kai kuma ka san yayan gidan farare ne masu gashi har baya ashe ita ta fito baka ce kuma ta fito ainihin mai kwayan gashi ne ba ta da gashi ma gaba ɗaya sai da aka yi auren aka kama sai ka ga ashe ba irin waɗanda kake zaton ka gani din bane to yanzu anan ma baka da zafi yawwa to shine yanzu muke magana kuma akan idan aibin ya bayyana sai ita matar ta ce wa mijin ai ka san ina da aibin ka aure shi kuma yake shi san bai sani ba ko kuma ta ce wannan aibin bayan kwanan aure ne ya faru shi kuma yake san kin kan kwanan aure ma tana da shi tun da dama in ya sani an gaya mar ya aura daga baya ce bai yadda ba shi da dama sai dai ya sake ta haka nan kuma idan bayan ya aure ta lafiya suna zaune yayi kwanan aure ne daga baya matsala ya same ta ma in baya so sai dai ya sake ta ba shi da damar raji a miyar mar da kuɗin shi to in sun yi wannan rikicin shine muka karanta a baya ba muka ce in sun yi irin wannan rikicin idan ainihin aibin da ya shafi farji ne za a gaskata ta tarantsi idan ta ce ba ta da shi kenan yawwa hakanan idan aibin da ya shafi farjin namijin ne idan kama ainihin majibubi ne ko innini ne aka ce a shafa ta bayan riga tunda in da gaske ne za a iya ganewa da mun yi wannan maganganu ba to yanzu anan kuma yau ya ce wa in alimal abu bi suyubatiha bila wat'in wa katama yau kuma muna magana akan rikici ne aka samu mutum ya zo zai yi aure sai ya ce amma da sharaɗin bakara dikira ka san a baya mun yi magana akan akwai bambanci tsakanin azira da albikir ko muka ce azira shine wanda kwata-kwata ba a kau da budurcinta ta kowace hanya ba in aka ce bikir kuma wanda ba a yi aurenta ba ko ta je ta yi yawon banzanta ta yi zina ko ta yi meye dai in je ba a taɓa aurenta wasu sunanta bikir to in ya yi da sharaɗin azira wannan ba magana kawai in ji yana samun ta ba budurwa ba zai iya raddi a miyar mar da kuɗin shi ta ko ina aka kawar da budurcinta amma yau wannan maganar da muke yi, lokacin da ya zo ya yi da sharaɗin bikin aka ce ce budurwa ce a ce kwarai ba a taɓa yin auren ta ba, budurwa ce uban kuma ya san cewa eh ba a taɓa auren ta ba amma an kau da budurcinta ta wata hanya ba ta hanyar saduwa ba tunda mun ce akwai hanyoyi na kau da budurci in yarinya ta daɗe tana haila ma budurcin ta yana kawarwa in tana ɗaukan kaya mai nauyi ko tana tsallaka babban rami haka da sauransu duk budurcin ta yana kawarwa ta yana hanyoyin to shi uban ya san budurcin ta ya kau ta wata hanya ba ta hanyar ainihin saduwa ba shi ko mijin lokacin da ya zo ya yi da sharaɗin bikir ba azra ba da sharaɗin bikir aka ce yake bikir ce aka ce bikir ce ba ainihin sai ba bace kawai ce aka samu ashe ta buɗe amma ba ta hanyar taku ba sai aka bincika aka ji ashe baban ya sani bai gaya masa ba to yanzu a nan yaya tunda baban ya sani wakata mai ɓoye ya ki faɗa to yanzu a nan fali zaujin raddu mijin yana da daman ya yi raddi ya ce bai zama dole a miyar mar da kuɗin shi za mu ji kuma yanayin raddin ma an kafin aure ne ko bayan aure ne mun gane fadi zaujin raddu mijin yana da daman yayi raddi amma wannan raddin fa alal asahi a bisa magana mafi inganci a maganganun malamai akwai maganganu da malamai suka yi amma magana mafi inganci tunda baban ya sani kuma ya koye ya bayyana to kawai magana mafi inganci in ka ce baka yadda ba kai raddi dole a miyar ma da kuɗinka mun gane wannan to kaga tunda yace alal asahi akwai wani magana wanda shi ma kuma sahihin ne wanda ya nuna cewa babu damar raddi saboda me saboda dama ai ainihin suyuba bila wata'in ba ta amsa sunan rashin budurci tunda mun ce bikir wanda ba ya aurenta ba nan kuwa suyuba ne yace bila wata'in to tunda bila wata'in ne ai kaga har yanzu tana nan a abin da ka ambata na sharadin ka na bikir wasu kuma suka ce a to amma wa katama aka ce ai uban boye waye ai duk mutumin da ya zo ya ce yana son budurwa ai kaga akwai wannan buƙatar a wajen shi sannan shi uban kuma ya san ta buɗe to ta hanyar sai ya ɓoye to wannan ɓoyewan yasa ainihin magana mafi inganci suka ce in ya zo ya raddi yana da daman yayi wannan raddin a miyar mar da kuɗin shi kaga alal asali kenan amma inda sharadin azra aka yi wannan kaulin wahidan za a miyar mar da in yi raddi za a miyar mar da ɗawainiyarsa. To, yanzu in kun kula mun yi maganganu a kan ainihin aibobiyan da za a yi raji wanda ko ba sharaɗi, mun yi mai sharaɗi, mun yi kaza, mun yi wanda ainihin ba raji, mun yi mai raji ko? To yanzu idan aka zo yin rajin, shi kan shi rajin za mu lura da yaushe mijin ya zo yake son ya yi rajin. Ta yiwu an yi auren kafin ya yi kwanan aure ne ya yi raddi ta yiwu kuma bayan ya yi kwanan aure ne ya gano aibin ya yi raddi to shi ne a ya ce wa ma'ar raddi kablar bina tare da in ya yi raddi da matar ko kuma ita ta yi raddi da mijin kablar bina kafin a yi kwanan aure to fa fala sadaka babu sadaki misali ya aure ta tana da aibi kafin ya yi kwanan aure ya ga aibin mai yiwa tana da yin ciwon baras a cikin ta haka ya zo tana tube ne wannan ta ce wallahi da ke hakuri Allah ne ya dauka mu ya ce mai da riganki samiyar shi ke ne ya ce ke gidanku aika ya ce shi fa yar ku ba ta da lafiya ba ku gaya mun ba tana da ciwo iri kaza saboda haka a miyar mun da kuɗi na kaga wannan ya faru kafin yayi kwanan aure ita ma ta tabbatar to yanzu anan idan za a yi raddi ba za a ci naira ɗaya a sadakin shi ba kuɗin shi cif za a tattara a miyar masa ya kwana aure fa za ka ji a yi ɗaya haƙuri mana yanzu ya ka fahimci na kafin kwanan auren ko yawwa bala sadaka ba za a biya sadaka ba zancen sadaki ba wanda ainihin zai ci sadaki sadakin shi cif za a karɓo a wajenta a bashi saboda me saboda ai ko kaya ne ka siyar bataccen ciniki sai ga kayanka nan yana nan cif aka ɗauki kayanka aka baka to ya za ka ci kuma kuɗin mutane ba dole ka mayar da kuɗin shi ba ita ma yanzu ai bai taɓa ta tunda bai taɓa ta kayan ta yana hannunta yanzu dole ta miyar mar da ainihin kuɗin shi in gani haka in ita ce ma ta yi raddi shi ne yake da matsala sai ta ga matsalan kafin ai kwanan aure ta ce ba ta yadda ba nan ma cif kuɗin shi za a miyar masa mun gane wannan shine mu an raddi din nan raddi nan mutlakan ko ta bangaren shi ko ta bangaren ta ka gururin bi hurriyatin kaman inda aka samu rudi na yanci ta ɗaya daga bangarori guda biyu ita din baiwa ce sai ta ce ita ya ce ba baiwa ba sai da aka ɗaura aure kafin yayi kwanan aure sai ya bayyana ashe baiwa ce ya ce bai yadda ba nan ma in yayi raddi za a biyar mar da kuɗin shi gaba ɗaya ba za su ci sadaki ba haka in shi ne ma bawa ne ya ce mata in shi ɗa ne ba bawa ba aka ɗaura auren daga baya kan kwanan aure sai ta ji ashe bawa ne ta ce bata yadda ba nan ma an yi raddi ba sadaki ko kobo mun gane wannan to wa ba da hu shine maganan ka ba wa ba da hu idan bayan kwanan aure ne ya riga ya jabdale ya yi kwanan aure ya gwancin shi ya yi komai shi bai sani ba kawai ashe tana da irin ciwon makarai din nan kawai da sanyi ya busa ya ta fara ihu buhun kunu ta ta ta tana ana rike ta ya kai complain gida a ce wallahi abin kasan tana dama ana mata rukiya kaza kaza rukiya yake ya ba gaya mana ba yace to ni ban yadda ba kaga yanzu bayan ya yi kwanan aure ne sannan wannan matsala ta bayyana amma an tabbatar da dama tana da shi aka ɓoye ba a gaya masa ba to yanzu tun da bayan kwanan aure ne sai mu duba mu gani aibin ta wani ɓangare ne kuma aibihi in tare da aibinsa ne shi ne yake da aibin bai gaya mata ba aka ɗaura aure ana zaman aure sai ya bayyana kuma wannan aibin tun kan ya aure ta ne yake da shi ta ce ita ba ta yadda ba ba za ta zauna da mahaukaci ba ko ba za ta zauna da kuturu ba to yanzu ya za a yi tun da dai aibin ta bangaren shi ne kaga shi ne ya yaudare ta ko shi ne ya yi wannan yaudaren ya ke gaya mata saboda haka yanzu a nan za a raba auren kuma almusamma dole abin da ya faɗa na sadakin nan cif sai ya biya yana da ciwon baras baras mai muni wanda za a iya ɗauka bai gaya mace ba kawai aka ce haka bari kawai in ka zo ai shi kenan kawai ba kana da yan kwabbai ba an ta sha miyan daɗi ta miya yayi kawai za a wuce kawai ya aure ta wajen miliyan biyu ya biya da siti goma sha biyu kawai da ta zo an yi kwanan aure yau washe gari ta kai mai ruwan wanka kawai sai ta ga tabbata ta wata ce wai gida ne wannan ya ce a sai dai ki hakuri ai kuma Allah ne ya daura min ta ce wallahi ba za ta yadda ba ita lafiyar ta kalau ta zo gida kawai ta dauki ciwon kuturta ba ta yadda ba shikenan ta daga magana aka ji aka zo aka tabbatar to yanzu a nan ba ya yi kwanan aure ba za a rusa auren kuma za a ba ta cif kudinta na abin da ya ce zai ba ta wannan sisinan da wannan miliyoyin cif ta cinye ta ya yi aure mai tsada ke da ba aure ta yi gidansu shi ne fama aibihi al musamma abin da aka ambata din nan cif sai an bata akira makalla ba za ta mai mishi koyi ba ya za ta miyar mishi ba ya riga ya hauti ba ya sayi jin daɗi da ita mai ji daɗin ba ne ba kwana yana jin daɗi da ita shi kenan kawai dama shi duk mutumin da ya auri mace wannan sadakin ai ya bayar ne na ya auro ta ya ji daɗi da ita kuma jin daɗin nan babu ƙaidin kwana kaza ko wata kaza ko shekara kaza daga so ɗaya har so ba iyaka kawai yana ainihin mukabalanta wannan to shi din fa ya shiwa in ya same ta ba ta da lafiya shine yanzu za ka ji tana ta riga malam masallaci to wa ma'aha idan kuma aibin ta bangaren ta ne ba an yi auren sai ya samu ashe ita ce take da matsala kuma ba a gaya mishi ba kuma bayan an yi kwanan aure ne ya ga matsala to yanzu a nan za mu duba mu gani ɗayan uku lokacin da za a aurar da ita ɗin alwalin da ya aurar da ita ya san tana da aibin ya ɓoye ko bai sani ba wannan kuma ya danganta da matsayin alwalin na jiki ne na gida ne ko na waje sannan kuma in ma ya sani ko bai sani ba lokacin ɗaurin auren tana gurin aka ɗaura ko ba ta nan ko ne hukuncinsa daban shi ne yanzu zan faɗa na'am muka ce wa ma'aha tare da aibinta to shi mijin in ya ga wannan aibin ai ya riga ya biya ta kuɗin sadaki ko to raja'a bi jami'ihi zai komo a biya shi kuɗin shi gaba ɗaya amma la qimatil waladi banda inda in an ruɗe shi da cewa ya ce ashe baiwa ce kaga baiwa ƴaƴanta bayin mai gidanta ne ko to banda wannan zamu zo kan shi wannan kawai ya kutso da shi ne zai koma da baki ɗayan sadakin shi alawa ala waliyin a bisa waliyin da ya bashi ita ya ɗaura mara aure amma shi waliyin in ya zama lam ya gib wannan aibin ba zai ɓuya a wajen shi ba a matsayin kusancin da yake da ita kaman wa ka ibnin kaman ɗanta ne wa akin ko ɗan uwanta ne ko kaman babanta ne na gida ne a gida ɗaya suke kawai wannan abun wannan matsalan ba zai taɓa yiwa a ce bai sani ba kaga ɓoyewa yi ita kuma ba ta gun aka ɗaura auren kuma ya riga ya kwanan aure ta cinye abin da ainihin ta karɓa na sadakinta to yanzu wa ya cuce shi waliyin nan da ya bayar shi ya cuce shi yanzu zai komo wajen waliyin ya karɓi kuɗin shi cif shine bi jami'ihi Ah, shi ne zai biya shi waliyin ba eh wa ya ce kar yayi bayani shi zai biya cif waliyin in sadakin miliyan ɗari ne ma waliyin shi zai biya wannan miliyoyin ita ta ci kuɗinta an riga ta siyar da amfaninta ta karɓi kuɗinta ta gama na'am yanzu shi waliyin da ya wannan yaudarar shi zai biya tunda me shi waliyin shine waliyin ta kuma lam yaji wannan aibin bai buya a tattare da shi ba yana sane wannan fa kaga mukabale ne mu- ne me ake cewa mu- kalubale ne ga duk mutumin da za a kira ka a ce kai walici wani yayi yar karkarin babanka ne yar waye waye kana zuwa ka je ka zauna da su kai gama bincike saboda kar shi ko ya biyo ka na'am kwarai kuwa ka gama iya binciken ya ka cika taune taune ka ci hajiya aido ne akan wannan taune taune sai bar ku da yarku ko yanzu ma ko yanzu ma a dama ya sharari yanzu ta iya yi ka gane ya ce in dai waliyin irin wannan aibin ba zai ɓuya gare shi ba sannan ya ɗaura auren ya sani sannan bayan kwanan aure ya bayyana to yanzu waliyin shi zai biya wannan kuɗin ba ruwanta ita ta ci halal to wala shay'a alaiha kuma in shi wali ya biya bakar ka cewa zai zo gida kuma ya lissafi a miyar mar ko sisi ba za ta bayar ba kayan ka ne fa ka ce wani da Allah an ka samu mai siyan kayan nan sai ya ce hajiya an samu mai siye nawa aka yi ciniki ya zo ya biya ku ko ce shikenan ka je ka karɓo kuɗin ya je karɓo kuɗi ya kawo muku aka karɓi kaya aka kai wanda ya siya sai daga baya kuma dan ciko ya biyo shi zai ce a kawo nan kuɗin kaga shi wanda ya zo neman aure a wajen shi ya nema shi ya wuce gaba ya karɓo kuɗi ya bata shi kuma ya je ji daɗi da yake ya hauzin kayan kaga shi ya tabbata saboda haka la shay a alaiha kawai shi da yayi wannan yaudaran shi zai biya in ya biya kuma ba za ta biya shi ko kobo ba mun gane wannan wa alaihi wa alaiha in zawwajaha bi huduriha katimaini in kun lura a can mun ce inda shi alwali ya sani kuma ita ba ta gun ya ɗaura mata aure bai yi bayani ba ko to yau kuma sai ya zama ya aurar da ita bi huduriha a halarcenta lokacin ɗaurin auren ita ma tana gurin aka gama karanta sharɗai da komai aka ɗaura aure ba a yi maganan wannan aibin ba ita da aibi yake cikinta ai ta ma fi waliyin sanin wannan aibin ko shi ma ya san aibin ita ma ta san aibin ba wanda ya yi bayanin aibin shine katimai ni gashi nan da shi da ita duk suka ɓoye ba wanda ya faɗa aka gama ɗaurin aure aka yi komai bayan ya yi kwanan aure kawai sai ya bayyana ashe tana da aibi ya bayyana ashe mahaukaciya ce da ya zo ya ce bai yadda ba to yanzu a nan shi alwalin shi ya ba da ita ita ma kuma tana gurin aka bayar kaga kowa ya laifi shi rashin faɗan shi ya yi laifi ita ma rashin faɗanta ta yi laifi shine ya ce katimai ne to yanzu an ba shi dama alaihi ai alal wali au alaiha alal zauja ya karama kallon ita dama ba ta da lafiya ne ya tana da yakin da ta faɗa ka ne ba da lafiya to ba ta da lafiya ke yanzu ba gashi da da ciwon ya tashi a lokacin shi ma zai aura ne ka gani to yanzu a nan an ba shi dama ko ya karɓa a wajen alwalin ko ya karba a wajenta yanzu ya rage na sai ya je ya zauna ya yi tunani ya gani a ina kuɗi za su rubutowa in ya ga a wajenta za su rubutowa ya zai karba a wajenta in a wajen alwalin za su rubutowa ya karba a wajen alwalin an ba shi zaɓi tunda kowanne yana gun kuma kowanne ya sani kuma kowanne ya ɓoye mun gane Idan aka karɓa daga ɗayan ɗayan ɓangaren bari ka ji mana kuna riga malam masallaci in zawaja biyu duriya katimai ne yace me ثم الولي ya ka karanta mana ثم الولي عليها in aka zo minu ba shine tambayan ka ba ثم الولي sannan shi waliyin alaiha zai koma wajen ta ya karɓo kuɗin shi in aka zahu idan shi mijin ya karɓi wannan kuɗin minhu daga waliyin dama ba mun ba shi zaɓi ba ko a wajen shi ko a wajen ta ya ga a wajen shi zai bubuta kawai ya zo ya bambara a wajen to shi waliyin sai ya koma wajen ta to ke bayan yanka ta tashi me ya faru ai abin da muka ɓoyen nan ita ma ta ɓoye kuma ai ita ta ci kuɗin ka gane saboda haka yanzu ko an karba a wajen alwalin zai koma wajenta ya je ya karɓo kuɗin shi in kwada ma a wajenta a karɓa shi kenan shi yasa ma yace lan aka su amma banda sun kuya kan a wajen ta aka karba wali ko kobo ba zai biya ba in a wajen shi aka karba zai komo wajen ke karba wannan inda tana gurin aka daura aure kenan kuma shi ma wali yana sane mu fahimci zancen to wa alaiha zai koma wajen ta kadai ya karba ba ruwan shi da alwali fi ka ibnil ammi cikin inda waliyin ya zamo kaman dan baffa ne kaga can muka ce kaman ɗanta ko dan uwanta kaga wannan ai na jiki ne to shi yau waliyin ba'idi ne dan baffa ne dan yayan babanta ne mai yiwa ma shi yana can abujan shi ya zo daurin auren kawai aka tsafa kafa mar walici aka ce bismillah zai walici kaga ai shi baya tare da su bai san me yake tafiya a gidan ba kaga shi ba'idi ne kawai sai ya wuce gaba ya daura aure bai san tana da aibi ba bayan kwanan aure sai ya bayyana ashe tana da aibi to yanzu a wajen wa zai karbi kudin shi alaiha mun gani a wajenta zai karba dan yanzu din ita ce ta ruɗe shi ba alwali ba inda shi alwali nan bawan Allah bai sani ba ita kuma ta sani bata gaya mar ba bata ce wa alwalin yayi bayani ba saboda haka yanzu anan alaiha fi ka ibn al-ammi cikin kaman dan baffa wannan fa tashbihin da yake kawowa ka ibn mu'atin din can da ka ibn al-ammi din nan duk yana nuna qaraba yana nuna ainihin kusanci da kuma nesanta ne kuma yana nuna sani da rashin sani shi kaman ɗanta kaman babanta kaman ɗan uwanta ai shi yafi kamata a ce ya sani kaman ɗan bafa ka ai ɗan wani gida ne ma shi zai wuya a ce bai sani zai wuya a ce ya sani to in ya zo zai karɓa ɗin in dai a wajenta ne illa rubu a dinarin sai dai rubu'in dinari kan ba zai yiwu ba tun da ya riga ya sadu da ita wannan saduwan akwai haƙƙin Allah na rubu dinari wannan dole a bari ya karɓi abin da yake sama da rubu dinari fa in alima to shi wannan dan baffan da sauran ma wali wanda yake manisanci din fa in alima in je yana sane gashi dan baffan ne ko dan wani yayanta ne ko dan waye ma shine yazo ya daura auren ba dan cikin gida bane amma alima yana sane da wannan matsalan yaki fada to fa kal qaribi kaman makusanci din ne in tana gurin aka daura aure yana za mai karba wajen kowanne idan ba ta nan shi ya wuce gaba ya sani ya daura aure to shi zai biya kuma ita ba za ta bada ko kobo ba mun gane wannan to wa hallafahu in idda'a ilmahu shi mijin da aka yi hakan dama mun ce in alwalin ya sani ya ɓoye ai ba ruwan shi da ita shi zai biya shi ko sai in alwalin bai sani bane za a ce ita za ta biya ko to yau da aka samu matsala bayan kwanan aure sai ya zo wajen alwali ya ce wani eh ka cuce ni me ya faru ashe yarinyar ta kuma ta da lafiya tana da ciwo kaza ya ce shi san bai sani ba mijin kuma ya ce ƙarya ne ka sani ka ɓoye min kaga inidda a ilmahu kenan shi mijin ya yi da'awan sanin alwalin shi kuma alwalin ya yi inkari ya ce shi san bai sani ba to wahallafahu yana da daman ya rantsar da shi baka sani ba yato a ji a kira aran ma a dauko qur'ani kai alwala a zuwa tare jama'a a ratiyawar qur'ani ta shi ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa ai shi ne rantsuwa ba ne rantsuwa wallahi tallahi kaza wannan na ya na wannan ai ba rantsuwa bane san ba ba abin za a yi sosai ce sai bayan sallar la'asar jama'a sun fito a ratiyawar qur'ani jama'a kuna gani eh to hukuncin rantsuwa da ƙarya ma a take mutum zai kasar da kayan cikin shi wai wai razana shi sannan ya rantse mu gani yawwa wahallafahu ya rantsar da shi akan cewa bai sani ba inidda ilmahu idan shi mijin yayi da'awan sanin shi alwalin ya boye saboda kagan ya sani ya boye shi zai biya shi in bai sani bane sannan ita za ta biya to ya rantsar da shi akan bai sani ba No.
kattihamihi kamar inda yake tuhuman shi ka san akwai bambanci tsakanin da'awa na yaƙini da da'awa na tuhuma da'awa na yaƙini ka tabbatar da cewa abu kazan nan kaza ne da'awa na tuhuma kuma kawai kana tuhuman shi ne yace gaskiya ni na ga wani ba zai yiwu a ce baka sani ba kawai ni na ganin ka sani ka boye min ka ga yanzu wannan tuhuma ce to shi ma yana da damar ya rantsar da shi alal muktar a bisa ainihin zaɓaɓɓen magana a wajen lukami din da yawan wasu malamai sun ce wannan zaɓin ba na lukami ba ne to fa inna kala idan da ya zo rantsar da waliyin sai waliyin ya toge ya ce shi gaskiya ba zai rantse ba No.
to ya za a yi halafa shi mijin sai ya rantse akan mai annahu garrahu ya rantse da cewa ya sani ya ruɗe shi mun gane? to in ya rantse ya za a yi waraja alaihi sai ya koma shi din ya biya shi tunda shi ya yi nukuli ya ki rantsuwa shi kuma wanda yake da awa ya rantse kaga an samu shaida biyu nukulin nan da rantsuwan nan alwalin nan ya sani ya ɓoye dole shi zai biya wannan kuɗi No.
kuma in ya biya ba daman komawa ta biya shi No.
to fa inna kala kaga anan da muka ce idan shi alwalin ya yi nukuli ya ce ba zai rantse ba ba mun ce halafa shi mijin ya rantse ba amma wannan halafin ba yana komawa inid da a ilmahu ne banda katti hani banda tuma saboda rantsuwa akwai rantsuwan da ake ake cewa yaminu tuma shi ba a raddi shi ba a kalbin shi No.
rantse rantse da ake na shari'a akwai yaminu ma shahidin akwai yaminu munki akwai yaminu tuma akwai yaminu qada da sauransu ba to akwai rantsuwan da ake kalbin shi akwai wanda ba a kalbi ma'anan kalbi akwai rantsuwan da in ya tinkare ka ka ce ka rantse zaka iya cewa ni ba zan rantse ba shi ya rantse in biya
No.
akwai kuma rantsuwan da kwata-kwata sai dai ko ka rantse ko ka biya shine yamin tuma saboda shi yamin tuma dama shi wanda yake cewa ka rantse din ba yaƙini yake da shi ba No.
yana tuhumar ka ne No.
yace in ba haka bane ka rantse to yanzu ka yi kalbi ya ra- ya zai rantse akan abin da ba shi da yaƙini saboda haka ba a kalbinta in No.
tuhuma ne ko ya rantse ko ya biya No.
in ku ainihin ba tuhuma bane da'awa ne na cewa ya sani to anan ne in ya ki rantsuwa sai mu ce shi mijin ya rantsi idan mijin ya rantsi annahu garrahu cewa rudan shi yayi to anan ne za mu sa waraja alaihi sai ya koma shi alwalin ya biya shi kudin shi mun gane wannan to fa inna kala shi mijin ma in ya toge ba yace aya za a yi rantse ba zan rantse ba kaga alwalin ya ki rantsuwa shi ma mijin ya ki rantsuwa to shi kenan raja ala zaujati sai ya koma wajen matar yanzu kaga alwali yayi gaskiya kenan bai sani ba sai ya koma wajen matar ta biya shi duk da akwai kaulin da suka gano cewa matar ma ba za ta biya ba a'a aka ce me dalili sai aka ce to ai shi ɗin da'awan da ya yi na cewa alwalin ya sani wannan da'awar shin ta tabbatar da biyan akan alwalin ne No.
tunda shi ya yi da'awa alwali ya sani No.
to ka ko duk abin da ya tabbata akan wani ai ba zai tashi kuma ya koma kan wani ba saboda haka wasu suka ce da'awarsa ta sa biyan nan ya takaita akan alwali shi kuma alwali rantsuwan shi ko kuma nukulin su duka biyu ya kawar da wannan biyan akan alwali kaga alwali ba zai biya ba matar ba za ta biya ba No.
amma zahirin nafsi ya nuna cewa in yayi nukuli shi mijin ya kiran tsuwa to raja ala zauja sai ya koma wajen ita matar ta biya shi kudin shi alal muktari a bisa magana abin zabi wajen imamul lukan No.
wa ala gharin haka nan mutum zai koma wajen wanda ya ruɗe shi gairi waliyin wanda ba shi ne waliyinta ba ma'ana shi ba waliyinta ne khasa ba No.
ya ruɗe shi kuma shi wannan wanda ya ruɗe shi din ya nuna masa ai lafiyayya ce ko ya ce ba baiwa ba No.
sannan kuma ta wallan aka da ya jibinci ɗaurin auren a kawai wai ya san sharif yana neman ƙarin aure sharif ya wallahi an yi ta baƙuwa an gwam yarinya in ka ganta lafiyan ta kalau ya ce lafiya ya ce wallahi ba ban da ya zame ta mun jarraba ta ba ta da ciwon komai kuma ya ce ba baiwa me ya ma zaƙin baki shi ba ba wali bane ba ba abin da ya haɗa shi da ita No.
bayan ya ma bayanin komai ka je ka nemi auren ta abu ya tabbata kawai zai ta sa shi ya zama shine alwalin ya daura ma aure kuma lokacin da ya zo litinin shi bai gaya ma ba dangantaka tsakanin su ba No.
sai kawai daga baya ta bayyana ashe mahaukaciya ce ko ashe kuturwa ce ko ashe tana da aibi to yanzu shi zai biya ka kuɗin ka No.
algar gairi wali ma'ana wanda ya rudi wanda ba shi ba waliyinta bane ba dangantaka ya ma bayaninta sannan kuma ta wallan aqda da aka zo daura auren shi ya jibinci auren kaga ai kai miji tun da kaga shi ya daura auren zaka dauka dan uwanta ne waliyinta ne daga baya sai ya bayyana to shi zai biya ka kuɗinka نعم
illa an yi kubira annahu gairu waliyin sai dai idan dama tun da fari wayayye ne ya baka labari da aka zo aka sa shi wani ce ki aka je yake amma kaga sharif zambiya ma gaskiya kaga wannan yarinyar yar gudun hijira ce ta ce garin su yana kusa da garin mu ne shi yasa muka ba su masauki a kusa da gidanmu yanzu ma sa ni da ta yi daurin auren nan kawai wakilci ne amma ni ba dangantaka kaji da kunnenka sai kai yadda aka daura kaga yanzu a nan ya ma bayani kai ka takaita zai zama kawai kamar mutumin da aka bar zakin baki ne ya hau kaga kawai wannan cuta ba ruwan shi wannan alwala shine yace illa yukubira wa annahu ghayr wali sai dai ya bashi labari ya ce shi ba ba wali bane kawai saka shi aka yi wali ne na amma na musulunci ba wali ne na ainihin ah, dangantaka ba نعم
la in lam yatawallahu haka nan kuma la ba zai biya ko kobo ba in lam yatawallahu in ba shi ya jibinci auren ba No.
shi da ya ma zakin baki ne irin mutanen nan ne malaman unguwa wanda suke tallan yan matan unguwan saboda dai a samu ai aure ya ji kana neman aure sharafi eh wallahi a kota ango mu ya ma zakin baki ya kamba mama ita ya kyautata ma ita ya nuna ba ta da matsala amma da ka nemi auren a wajen iyayenta ka nema kuka je can aka daura auren shi kawai aikin shi wannan zakin bakin da yayi to yanzu anan sisi ba zai biya ba kawai daga labari ka gani saboda haka la in lam yatawallahu banda inda shi ba shi ya daura auren ba Na.
kawai shi labari ya baka kai kuma karancin binciken ka shi yasa kar ka yadda da labarin dan unguwa dan unguwa ne baka labarin yar unguwansu kar ka yadda ka samu wani irin zuwa da abakar a gefe mai dan zuwa ainihin jan ruwan tsuntsaye ba da fakar ni ko ko yarinya ya ya kai kar ka yadda da ita wane fa ya ce ya ce a to wane shi zai yadda ne a unguwansu ga yan mata burjin ai su kokarin su kowa ma ya zai aura saboda haka dan an ma zakin baki kar ka yadda dan in bai jibinci daurin auren ba dan wai shi ya ce min kaza baka da hujja akan shi نعم shi ne ce la in lam yatawallahu banda inda in ba shi ya jibinci daura auren ba نعم
mu tsaya nan waladul magruri alhurri faqad hurrun sai mu tsaya nan na'am
sallah